أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko ƙa'idodin haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi to wannan insha Allah ta'ala shine darasinmu na saba'in da uku kenan muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatu al-qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi mu hada littattafan nan ne guda biyu kamar yadda yan uwa suka sani masu bibiyar mu muna bin jerin ayoyin alkur'ani idan dukkan su sun kawo ayoyin zamu kawo su idan kuma wani ya kawo aya to zamu dibi wanne ne aya ta gaba wato jerin ayoyin alkur'ani dai a takaice muke bi to a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne akan mas'ala ta 280 da wato biyu kenan za mu tashi a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha domin akan sani jerin ayoyin yake to amma kafin mu shiga cikin wannan darasi ga dangadan akwai wata mas'ala da muka dan so mu dan ƙara bayani akan ta wadda wato ta gabata ne a mas'ala ta 275 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha to wannan mas'ala akwai dan wani abu da adda muhimmanci wanda ya kamata in kara shi yasa nake so in dan tsaya kanta sannan mu ci gaba da karatu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya wajen inda Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran an yi min wahayin wannan alqur'ani to anan ba a kawo wane ne yayi wahayin ba shine muke ci bayani ya dan gabata cewa na farko irin wannan waɗansu suna kiranta mabniyul lil majhul kama an gina shi ne akan ba a san wanda ya aikata ba waɗansu malamai kuma suna ce a'a bai dace a kira shi haka ba suna ganin domin akwai inda bai dace ba misali an ka ce wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam yana da rauni rauni hissi da rauni ma'anawi raunin jiki da kuma rauni wato ma'anawi wanda ba a gani ma'ana raunin zuciya duka dan adam yana dauke da waɗannan sai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi gurgurun iko to anan kaga ba a cewa khuliqa ba a san wane ne ba an san wanda ya halitta to waɗansu malamai suka ce a asalin shi kafin sabkar alqur'ani laraba suna kiransa ma'ana a mabniyul lil majhul ba a san wanda ya aikata ba amma yana fita daga asalin sa waɗansu kuma malamai suka ce a'a ko dan kore shubha ana iya kiransa mabniyun lil maf'ul an gina shi akan wato wanda aikin ya fada a kansa ko kuma alama lam yusammi fa'ilahu wato wanda ke magana kenan almutakallim lam yusammi fa'ilahu bai faɗi wani ne ya aikata ba ko ko alama lam yusamma fa'iluhu wanda ba a faɗi wani ne ya aikata shi ba duka dai malamai suna faɗar wannan to anan da an ka ce wa uhi ilayya hadha alquran an yi min wahayi muka ce to anan isnadin fi'ili ana iya danganta wahayin zuwa gawa zuwa ga jibrilu domin Allah ya ce fa'auha ila abidihi ma auha an gane ko sannan kuma ana iya danganta shi zuwa ga Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazi auhayna ilayka minal kitab to yan an ce Allah da izinin Allah akai jibrilu kuma da izinin Allah aikata kinan dunnan ba a samu cin karo ba ina fata an fahimci ne to wannan zai baka cewa zaka fahimci ayoyi na alqur'ani wani lokaci in suka ce an yi wahayi ko an sabkar da alqur'ani ko an gadar da littafi da ayoyi wani lokaci suna nufin direct wato annabi kenan ko kuma al'ummarsa amma ba direct ba misalin da zan bayar a ƙarƙashin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik duk wanda yake kiyayya da jibrilu to shi jibrilu shi ya sabkar da alqur'ani a cikin zuciyarka malamai suke cewa nan ba ana nufin ba kai tsaye alqur'ani ya shiga cikin zuciyarsa a'a ya karanta mishi ne sannan ya haddace shi domin ya ce wato inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana inna alaina jam'ahu fi sadrika kidan mu za mu taro shi a cikin kirjinka kamar yadda asar na ibnu abbas cikin sahihul bukhari yanzu fa idza qara'nahu idan muka karanta kenan idan jibril ya karanta ma fattabi' qur'ana wato sai ka bi karatun shi yasa kuma wahayin nan akwai direct akwai wanda ba direct ba misali za mu ga cewa wani lokacin alkur'ani yana amfani da wahayi asalin kalima ta wahayi tana nufin al-ishara al-khafiyya shine ayi ishara wato nuni wanda yake khafi wanda yake boye shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace zakariya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya shi yasa malamai suka yi sabani wajen hawariyun inda Allah ya ce ya musu wahayi wa iz awhaytu ila al-hawariyina lokacin da ni wahayi zuwa ga hawariyun mutanen annabi Isa kenan da suka yi imani da shi sai malamai suka ce to nan ana nufin ko dai an yi ma annabi Isa wahayi ya gaya musu ina fata an fahimce ni koko wato wahayi ne na ilhama wato wanda Allah zai cusa a cikin wato halittunsa domin ana wahayi na ilhama direct kamar wanda an kai ma wato kudin zuma kenan wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun da wannan ne zamu gane cewa an ce an yi ma mahaifiyar annabi annabi Musa wahayi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wannan yana nuna cewa an yi mata wahayi wahayi na ilhama ba ba annabiya bace kamar yadda kuma Maryam an ka ce wato an tura mata jibrilu fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ba shike nuna da maryam da mahaifiyar annabi isa ba sun zan annabawa a'a wannan wato kamar da wadansu suke gani cewa kamar tun da jibrilu ne ya zo gare ta zan ba annabiya zance mafi inganci babu annabawa daga cikin mata alqur'ani ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mata turuwa gabanin ka ba sai mazaje to kaga kenan wannan nuna cewa mazaje ne ake turuwa ba mata ba kuma bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam babu wani annabi babu wata kuma ba annabiya dan haka balle ma a ce za a samu annabiya mace ina fatan an fahimce ni to wannan qadiyya ce da take tana da muhimmanci shi yasa wani lokaci sai Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sauko muku da littafi kuma alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam aka saukar ma da shi ko ku a ce an baku gadon littafi thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina mun gadar da littafi a ana ana nufin wato ba saukarwa kai tsaye ba ina fatan ana fahimta ta wani lokaci kuma qur'ani zaka ji ya ce an saukar izuwa gare ku ko wani lokaci ce an saukar gare ku kaga wato qulu amanna billahi wama unzila ilaina to kuma wani wuri sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul ali imran qul amanna billahi wa ma unzila alaina abinda aka saukar gare mu to can ilaina an kalli cewa tun daga Allah ya taso har zuwa gare ku alaina kuma an kalli daga sama yake kenan ya sabko zuwa gare ku amma ba ana nufin kai tsaye ba ina fatan yan uwa suna fahimta ta domin mas'ala ce wadda take tana da muhimmanci zaka ga waɗansu kamar hashawiyya ana kiransu wata mazhaba ce hashawiyya suna ganin annabawa suna iya kafirta wal iyazu billah suna ganin kamar annabi zai yin shirka wannan mazhaba mun taɓa bayani kanta to amma irin shubuhohin su zaka ga kamar yanzu misali mutumin ahlul kitab da anka ce an bashi ayoyi Allah ce watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ka basu ka basu labarin mutumin da mun ka bashi ayoyin mu fansalakha minha sai ya fita daga cikin waɗannan ayoyin fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bishi fa kana min al-ghawin sai ya kasance daga cikin halakaku sai suka ce tukina an bashi ayoyi ya nuna annabi na wannan ba gaskiya bane a'a ba da ayoyi ba dole bane sai kai tsaye an baka ayoyi an ce an ba wal kad atina bani isra'ila kitaba mun ba bani isra'ila littafi amma annabi Musa aka ba ba su ba kuma ce annabi Isa tunda an tura annabi Musa zuwa ga bani isra'ila annabi Isa da sauran annabawa to kenan yan uwa yana da kyau su fahimci irin waɗannan mas'aloli saboda tunkara su yana buƙatar ilimi kafin eh mu je gaba akwai nau'uka na wahayi za mu dan tabo a kansu akwai wato hadisi na ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha ina fata an fahimci ni wannan hadisin za a iya samun shi wato yana cikin sahihul bukhari sannan kuma ibnu khuzaima ya kawo shi abin nan a cikin kitabut tauhid nashi wato yana da littattafai da dama to cikin kitabut tauhid ya kawo shi wannan hadisi wanda ya zo cikin sahihul bukhari ina fatan ana fahimta ta akwai wani daga ciki ana kiransa wato al-harith ibn hisham ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan kaifa ya'tikal wahyi ya wahyi yake zo maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya'tini mithla salsalatil jaras yana zo mini kamar kukan karaurawa salsala daga kuka ne an gane ko daga kasko ne khalaqal insana min salsalin kal fakhar Allah ya halitta da adam daga wato salsal wato kasa da ta bushe kamar kasko domin kasko idan an bubbuga shi yana dan konkon daga nan aka samu salsalatul jaras wato kamar kukan karaurawa ina fata an fahimce ni to wannan ɗaya daga cikin sigogi ne na wahayi ya ce wa huwa ashadduhu alayya shine mafi tsanani gare ni ma'ana idan ya sabko mini ina samun wahala fa yufsamu anni za a yanke daga gare ni ya to shi wannan mala'ikin zai yanke daga gare ni ma'ana zai bar idan ya kare wahayi wa qad wa'aitu anhu na fahimci wato na fahimci abin da yake son ya ce wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyan na fahimci abin da yake son ya ce kenan ko abin da ya zo da shi na wahayi wa ahyanan wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yatamathala yatamathalu liyal malaku an gane ko rajulan mala'iki yana bayyana gare ni ta suran namiji wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce jibrilu bai bayyana gare shi da surar da aka halicce shi ba sai su biyu ina fata an fahimce ni yana da fifike kusan guda 600 ina fata an fahimce ni to wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'iki na zama cikin surar namiji wato wanda kuma an faɗa daga cikin sahabbai kamar Jibril na zuwa da sura ta Duhiyatul Kalbi ɗaya daga cikin sahabbai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ai ma yaqul sai in fahimci menene mala'ikin yake wato zuwa da shi kenan wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗansu daga cikin suratul ashura hanyoyi na wahayi da suke zuwa Allah subhanahu wataala ke cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha koko fayuhi bi idnihi ma yasha aw yursilu rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha imamu nafi' shi kadai ya karanta aw yursilu yayyima wato lamun damma sannan fayuhi bi idnihi sannan kuma yayyima ya'un kasra sauran kuma sun karanta aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha in an ce au yursila rasulan kina da atafi an yukallimahu Allah fa yuhiya duka atafi na akan wancan fi'ilin yana da alaka da shi tunda an ta gabata shi ko an ka ce fa yuhi ko au yursilu kenan suka ce alal istinafi fa huwa yursilu wa yuhi abinda malamai suka faɗa kenan akwai maganganu na malamai idan mutum ya duba cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi da kuma ad-Durrul Masul fi Ulum Kitab al-Maknun da sauran littafan i'rabin al-Qur'ani zai ganin yadda an kai taujihin waɗannan qira'o'in to kaga Allah ya ce wa ma kana li basharin ba zai yiwa ba ga wani namiji an yukallimahu Allah kuma ce ga wani mutum an yukallimahu Allah Allah shi mishi magana illa wahyan sai ta fuskar wahayi aw min wara'i hijabin koko ta bayan shamaki kamar da aka yi magana da Annabi Isa ayoyi sun Annabi Musa afwan ayoyi sun yi bayani a cikin surori daban-daban yadda Allah ya tattauna da Annabi Musa fa yuhiya bi idni aw yursila rasulan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan koko Allah ya turo manzo kinan daga cikin mala'iku domin an ce manzo ba dole ba sai daga cikin mutane har cikin mala'iku ana samun manzo Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillah لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير واتو أنا تروى دقتكين واتو ملائكة سزمنتو من زنين الله سبحانه وتعالى تو أنا وانا كاوني سبور أسان سوروري na wahayi ina fatan an fahimce ni don mu fahimci yadda al'amuran suke tafiya saboda ayoyi idan ba a fahimce su da hadisai ba a fahimtar mas'ala da kyau wato ɗauka aya guda ko kuma hadisi guda a ce za a fahimci mas'ala akwai matsala dole sai an tattaro maganganun malamai na tafsiri a tattaro maganganun in hadisi ne sharhuka na malamai da kuma tabbata hadisin a tabbatar da malamai sun rinjayar da hadisin an yi ittifaki akan tabbatarsa ko ko sabani a tabbata a rinjayar da in an yi sabani wanne ne mafi inganci sannan kuma a zo ga maganganun malamai sannan a tace sannan a zaɓi ra'ayin da shine wato an mafi ƙarfi ta haka ne ake tattauna mas'aloli na ilimi ba wai a ɗauki aya guda ba ko hadisi guda ko maganar malami guda a ce za a tabbatar da mas'ala irin wannan yana daga cikin abin da rashin manhaji na muqarana da manhajul mutakamil a tattaro ilimin muka a tattauna wato yana daga cikin abubuwan da suke ja muna matsaloli muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu to wannan kenan yan uwa musulmi abin da zan ce a gurguje a ƙarƙashin wannan mas'ala kenan sai mu tashi akan mas'alar mu ta ɗari biyu kenan da tamanin da biyu a cikin as'ilatul qur'an al majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar allah subhanahu wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala kafin wannan akwai ayat da muka karanta wa qalu la nuzila alaihi ayatun min rabbih qul inna Allaha qadirun ala an yunzila ayatan wato ibnu kathir ya karanta qul inna Allaha qadirun ala an yunzila ayatan wanga an yunazzila daga nazzala yunazzilu tanzilan an yunzila daga anzala yunzilu inzalan ma'ana su tana iya zuma daya tana iya bambanta kamar yadda malamai suka yi bayani wani lokaci ma'ana ɗaya ce wani lokaci kuma tana bambanta a mas'ala ta 282 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ard yan gane ko babu wata dabba da ke tafiya akan bayan ƙasa domin dabba ya dubbu shine yana tafiya akan ƙasa addabatu mallin yace dabba la takunu illa fil ardi ba ta kasance sai cikin ƙasa li anna dabbata fil lugha abinda ake kira dabba a cikin yaren larabci ismul lima yadubbu ala wajhi al ard suna ne na dukkan abin da yake tafiya akan ƙasa an gane ko a yaren larabci amma munan da hausa an ce ma mutum dabba wato kamar matsayin zagi ne amma asalin yaren larabci tun da adam bisa ƙasa yake tafiya ayi dabba ne ina fatan ana fahimta ta duk da yake kuma ko laraba idan suka ce dabba suna nufin abin da yake da wato kafafuwa guda hudu amma dai asalin sa a larabci ya shafi kowa da kowa sai dai ya danganta me yasa mutum ya faɗa ya faɗa ne don kyakkyawan niyya ko ko ya faɗa ne don ya saboda ya kaskanta wani ta nan za a iya bambantawa domin da kaji mutum ya ce wancan dabba ne ko ko wani dabba na to kaga lamari ya ɓaci Malam ya ce to wa ma fa'idatu wala ta'irin yatiru bi janahihi babu wata dabba da take tafiya bisa doron ƙasa da kuma tsuntsun da yake fira da fikafikansa wa ta'iru la yakunu illa wa ta'iru la yakunu illa bil janah at-tayr muna ita tsuntsu ko ko fira bai yiwuwa sai da mi sai da wato fikafikai to me yasa aka kawo wannan Malam ya ce kulna zamu ce fihi fawaid akwai fa'idodi al'ula na farko litta akidi don karfafa magana a ƙarfafa ta an gane ko ka kaulihim kamar yadda suke cewa hadhihi na'jatun unsa wannan akuya ce mace to kaga da an ce akuya ai an riga an san mace ce amma an ka ce mace kamar an yi ta'kidi an gane ko wa qauluhum da fadar su kallamtuhu bi lisani nayi masa magana da halshi na alhali ku ba a magana in dai magana ce da anka al'adanta sai da halshi wa mashaitu ilaihi birijidi na tafi zuwa wurinsa wato da kafafuwa na wa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn na farko na dauko farkon aya don shi malam ya kawo la tattakhidhu ilahayn ithnayn amma farkon aya wa qala Allah ne a cikin suratul nahl aya ta 51 kenan Allah ya ce kar ku riki ilahaini abin bauta guda biyu sai ce isnaini biyu to kaga ilahaini din ya isa ba sai an ƙara isnaini ba amma don ta'akidi wa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ce yaquluna suna faɗa bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim a cikin zukatansu yaquluna suna faɗa bi alsinatihim da halussansu ko harsunansu ma laysa fi qulubihim abinda baya cikin zukatansu a cikin suratul fatah ina fata an fahimce ni sai mun yi hattara kuma dalibai masu harda alqur'ani akwai cikin suratul ali imran yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim can bi afwahihim ne nan ko bi alsinatihim a cikin suratu ali imran wallahu a'lamu bima yaktumun amma kuma a cikin suratul ma'ida kuma ita ko wallahu a'lam bima kanu yaktumun saboda suna rikitar da dalibi to wannan shi dai ne malam abinda ya faɗa الثانية نبيو wasu malamai suka ce abinda ake nufi nafiyu tawahumil majaz dan kan mutum ya sa tsammanin an yi majazi ma'ana ba ma'ana ta hakika ake nufi ba fa innahu domin yadda sha'anin yake yuqalu ana cewa tsara fulanun fi amri kaza mutum ya fira cikin al'amari kaza ma'ana yayi gaugawa idza asra fihi lokacin da ya gaugawa wa tsara al-farasu idza asra al-jarya ana cewa tsara al-farasu doki ya fira an gane ko idza asra aljarya idan yayi gaugawa a cikin gudu kenan dan kada ka sa tsammanin wannan ake nufi shi yasa aka kawo shi الثالثة مالن يتي أمسا تأكد مالمي سكا باير زيادة التعميم دون سبودا قاري ني دون أغامي دقا أما يعم سيأتي التعميم أن هني شغا بعد ايا إذن أكا كاوكم دا الحمزة أنك تي التعميم دا الحمزة دقا أماني كمان أبن سكي كرا ناسيوناليزي كو ناشنالايز شيني أميدا أبو نكاسا misali kamfunan da ke kasar waje kamfuna na kasashen waje waɗanda ke cikin ƙasa a wani lokaci idan zalunci yawa sai ta ce ta maida su na ƙasa kenan mu waɗancan ƙasashen ba su da haƙƙi to shi da alhamza a ce ta'mim ko mai da abu na al'umma ya zama na al'umma amma ta'mim da ainun ana nufin ya haɗe komai da komai ziyadatu ta'mim dan a ƙara nuna abu ya haɗe wal ihata wal ihata da kewayewa ka annahu qal kamar dai ya ce jami'u dawabi an gane ko dukkan abubuwan da suke wato addawab masu tafiya akan ƙasa addabatu waɗanda suke dabbobi ne wa jami'u tuyur at-ta'ira kenan jami'u dawabi dabba dukkan dabbobi masu tafiya bisa ƙasa wa jami'u tuyuri at-ta'ira da dukkan tsuntsaye masu tashi su fira a sama to wannan shi yasa sai ya kawo shi to wannan shine abin da malam ya kawo amsoshin da malamai suka bayar to wannan kenan to amma game da abin da ya shafi shi wa mamin dabbatin fil ardi waɗansu daga cikin malamai suna ganin dabba ba wai sai abin da yake akan ƙasa ba ina fata ana fahimta ta duk da tsuntsu shi yana tafiya akan kasa kuma yana fira sai yasa me yasa to shi ma ba a ce mai dabba ba a'a saboda shi yana da hali guda biyu wani lokacin yana tashi a sama wani lokacin yana tafiya a kasa kuma mafi yawancin lokutan tafiyar sa a sama ne yake tafiya shi yasa shi aka kira shi ta'ir duk da yake yana sauka a kasa wani lokaci ya nemi abinci ko ya ci abinci wannan kenan abu na biyu waɗansu malamai suna ganin cewa a'a ita dabba wato har sama akwai ta domin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul shura ya faɗi wannan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihi ma min dabba yana daga cikin ayoyin da dalilan da ke nuna akwai Allah halittar samai da kasai da da yace khalqus samai wa khalqul samai wal ard ba wai yana nufin kasa guda ba a samai da kasai wa ma batha fihi ma kaga da abinda Allah ya yada min dabba na daga dabba sai suka ce to fihi ma dhamiri yana kuma ne zuwa ga jinsin sammai da jinsin kasai kenan ko a cikin sammai akwai dabba haka malamai waɗansu suka tafi akan shi kinan da haka da sai zaman tofil ardi yana nuna nan ana son a nuna na ƙasa ɗin dai akwai waɗanda a ƙasa akwai wanda a sama kinan yana da mafumi abinda malamai suka ce kinan waɗansu daga cikin malamai to waɗansu malamai kuma sun tafi ce a'a nan fihi ma yana kuma ne zuwa ga ƙasa amma wannan magana tana da rauni kamar yadda wajen yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan ko yukhraju a wata qira'a minhum al-lu'lu wal marjan sai an kace minhuma damiri shi na komawa ne zuwa ga ɗaya daga cikin tekunan ba duka guda biyu ba amma zance mafi inganci duk da yake Imam Suyuti ya ka wannan ash الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين yake cewa minhuma dukkan tekuna guda biyu ana fitar da lu'lu'u daga cikin su kuma bincike a yanzu na duniya ya tabbatar da cewa dukkan su ana fitarwa kenan nan ijtihadin malamai ya zama to kuskure kenan Allah ya shirya da malam da fitrar sa duk da yake ba bincike yake yi ba a cikin tekuna amma dai abin da ya faɗa yanzu ya tabbata cikin kowanne daga cikin su ana fitar da wato lu'lu'u kadiba cikin bincike na hay'atul i'jaz al-ilmi fil qur'ani was sunna na rabita littafin da suka yi na muqarrar sun kawo wannan wallahu ta'ala a'lam sannan kuma wala ta'irin yatiru bi jinahihi cikin alqur'ani irin wannan akwai shi ma ba sai wannan wurin ba Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidainin ya ku da kuka imani idan kun kai tadayantum kun kai mu'amala ta bashi sai ce bidainin to kaga shikenan ai ba sai an kawo bidainin ba idza tadayantum ayya isa amma bidainin kinan wannan ta'kidi ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fawailu lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim kalmar azaba ko boni duk da ke suna cewa wani rafi ne cikin wutar jahannama amma nassi dai bai inganta ba cewa wani rafi ne a cikin wutar jahannama almuhimmu kalma ta wailun tana nufin kaicu an gane ko ko kaito kaito lillazina yaktubuna alkitaba lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu kaga sai ce an rubuta da hannu alhali ko ai da hannun ne ake yin rubutu wallahu ta'ala a'lam Mas'alar mu ta gaba ‘yan uwa musulmi sai mas'ala ta ɗari biyu da tamanin da uku a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi. Malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala qul ara'aytukum shin ku bani labari nan ba qul ara'aytukum kun ga kanku ba ba haka za a fassara ba. Mai so ya diba cikin wato ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun ko kuma albahrul muhit na abu hayyan tauhidi ko kuma at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wajen karkashin wannan aya sai yaga qul ara'aytakum ya yani ake i'rabin ta qul ara'aytakum kubani labari in atakum azabullah idan azabar Allah ta zo muku ya ku kafirai au atatkum as-sa'a ko ko kiyama ta zo muku an gane ko ila an qala mala yace har inda Allah ce fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai Allah ya kuranye ko ya yayi abinda kuka roki Allah zuwa gare shi wa min jumlati ma zukira du'a fihi yana daga cikin abinda Allah ya faɗa wato na daga cikin abinda suke roko azabu sa'a an gane ko azaba ta kiyama wa huwa la yukshafu anil mushrikin an gane ko shi ko ba za a yaye shi ba daga mushrikai to yaya ne kuma ya ce qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum sa'a to kin azaba Allah tana da yawa aw sa'a ko ko kiyama to nan azaba ta duniya ko ko kiyama misali kenan to idan suka roki Allah kuma Allah ce zai kuranyi to kuma kiyama tana daga ciki alhali ko ta kiyama ba za a kuranye ta ba kulna malam yace lam yukhbir anil kashf mutlaqan ba yana nufin za a kuranye gaba ɗaya ba bal muqayyadan wato bi shartil mashi'ati an an dabaibaice shi kenan an yi masa iyaka ko shamaki bi shartil mashi'a an sanya sharadi na mashi'a sai in Allah ya so wa azabu sa'ati ita ko azaba ta kiyama law sha'a kashfahu anil mushrikin lakashafahu da Allah ya so ya kuringe musu da zai kuringe musu amma ya faɗa cewa ba zai kuringe ba kenan shi sai a fitar da shi ina fata an fahimci ni sai zaman to kamar al'am al-makhsus ko al-mutlaq al-muqayyad abinda malaman usulul tafsir da usulul fiqh suke cewa na fata an fahimce ni kenan ban da shi domin ita kiyama Allah ya alƙawarin sai ta tsayu kuma yayi alƙawarin wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kenan azaba ta kiyama ita ba za ba za ta shiga daga ciki ba saboda wadansu ayoyi wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun ayoyi da dama sun tabbatar da wannan azaba ba za a kuranyi ta ba don haka kan wani ya sa tsammanin wato kiyama kamar wasa ce saboda wadansu suna da irin wannan abin nan ko mutum ya sa tsammanin a'a ai ita kowa shi abin da yake so in an ta lahira Allah ghafurur rahimun na ko kaza ba san ko zamu ka mutu akan musulunci ba ko kafirci shi dan yazo ya kafirtar da kai sannan wanda daga cewa ba a san wanda zai shiga aljanna ba a wannan duk hayaniya ce Allah ya ce ka bi shi idan ka yi kyakkyawan karko zai baka aljanna dan haka kada mu bi irin ta mutane wanda suke ba sa tsoron Allah masu bin son ransu da kuma wanda suke jin dadin duniya suna sa tsammanin kamar al'amuran suna da sauki alhali ko kiyama ba wasa bace dan zaka ji wani ya cewa aljanna ta mai rabota kawai kamar da mawaki yake cewa kawai kowa ya abin da ya ga dama wannan babu zan ci aljanna ta mai rabota Allah ce ayi aiki don haka amma aikin ba shi ne zai kai ka aljanna ba sai da rahama Allah kuma sai Allah maka taufiki ka mutu akan sa muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon dacewa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan magabata ta farko kuma Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdausil a'la ya rabbal alamin ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya gafarta mu dukkan musulmai mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 284 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala qul la aqulu lakum indi khaza'inullah kace bazan ce muku ba taskokin arziki na Allah a waje na suke domin kafirai suna garin cewa ya kamata a ce wanda yake aikin Allah yana da arziki yana da gidaje yana da kuɗi a cikin ayoyi da dama wannan ya bayyana to kenan bai dace a ce Allah ya turo mutum ba kuma bai da kuɗi balle ya rarraba mu mutane saboda ko ba mai mulki bane ina fata ana fahimta ta wala a'lamul ghaiba kuma bazan ce na san gaibi ba saboda mutane suna son a gaya musu abin da ba su sani ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni bazan ce muku ba ni mala'iki ne domin duka abinda mutane ne kafirai suke nema saboda suna ganin Allah bai dace ya turo ba sai mutumin da yake mala'iki sai wanda yake mala'iki afwan ko kuma Allah bai dace ya turo ba sai wanda yake yana da taskokin arziki ko wanda yake yana da ilimin da mutane ba su san shi ba a'a wannan ba gaskiya bane ilimin da annaba suke da shi gaibi sai wanda Allah ya so ya sanar da su taskokin arziki kuma na Allah ne an gane ko kuma ba da mulki ba shi ke nuna Allah yana son mutum ba an gane ko kuma ba da mulki ba shi ke nuna Allah baya son mutum ba an ba annabi Suleiman mulki Allah yana son sa musulmi ne mai imani annabin Allah ne manzon Allah ne an ba fir'auna mulki ya zan sanadiyar harakarsa an ba karuna kuɗi sun zan sanadiyar harakarsa an ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin sayyidina Uthman radiyallahu anhu anis sahabati ajma'in dukiya kuma Allah yana kaunar su an ba waɗansu daga cikin ahlul kitabi ilimi ba su yi aiki da ilimin su ba zai kai su wuta wal iyazu billah an ba kuma wasu daga cikin ilimi ilimin kuma ya amfane su duniya da lahira muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda dukkan ni'imomin da Allah ya ba su a duniya za su yi amfani da su da cikin yarda Allah har su samu yarda Allah duniya da lahira to ga ƴan uwa masu harda alqur'ani wala aqulu lakum inni malak anan cikin suratul an'am a cikin suratul hud wala aqulu inni malak babu lakum suke cewa saboda nan kalubalen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanta yafi na annabi Nuhu shi yasa ce wala aqulu lakum can kuma sai ce wala aqulu inni malak yadda malaman balaga ta alqur'ani suke cewa wallahu ta'ala alam malam yace to kaifa zakara alqawl fil jumlati alula ya akai aka ce an faɗi aqulu an gane ko an faɗi alqawl kenan da yace aqulu aqulu a cikin jumla ta farko wasalisati da kuma jumla ta uku wa taraka dhikrahu fil jumlati thaniya amma sai bai ambace shi ba a cikin jumla ta biyu malam yace qulna zamu ce lamma kana al ikhbaru bil ghaibi kathiran mimma yad'ihi al bashar lokacin da ya kasance ba da labarin gaibi abu ne wanda da yawa daga cikin mutane suna riyawa shine yadda'ihi suna kirayarwar cewa sun san gaibi kal kahanati kamar bokaye wal munajjimin da kuma bokayen da ke daukar ilimi daga tauraru daga annajmu ne kenan wa wadi'il malahim da waɗanda suke aza al malahim littattafan tatsuniya sune al malahim ko kuma almalhama jam'i ne na malahim yaƙe-yaƙe ko ko littafan da ke ba da labarin yaƙe-yaƙe amma nan yana nufin wanda suke ba da tatsiniyoyi abin da ake kira legend da turancin english ko kuma conte da faransanci thumma inna kathiran min al-juhal sannan da yawa daga cikin jahilai ya'taqiduna sihhata aqawilihim suna itikadin wato gaskiyar waɗannan maganganu da suke faɗa wa ya'maluna bi muqtada akhbarihim suna aiki da abinda labaran su suka labaran da suka bayar wato abinda labaran su suka zo da shi balagha fi salbihi an nafsihi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi wato uslubin da zai kore wato balag zai kai matuƙa fi salbihi ya kore kenan an nafsihi daga kansa bisalbi bisalbi haqiqatihi anhu ya cire haƙiƙanin wannan abin daga gare shi bi khilafil ilahiyyati wal malakiyya sabanin wato ilahiyya wal malakiyya kasancewa shi abin bauta ne ko kuma mala'iki ne me yasa anka ce ilahiyya domin taskokin arziki da anka ce khaza'inul bai ce wa qul aqulukum inni ilahun ba sai ce qul aqulukum indi khaza'inullahi domin taskokin Allah na Allah ne babu wanda da iko akan su sai Allah shi yasa nan malam yace bi khilafil ilahiyyati kenan ya kore makan shi uluhiyya ta fuskar cewa ba shine ke da taskokin Allah ba kenan shi ba Allah bane wal malakiyya da kuma malakiyya shine wato kasancewa shi mala'iki fa inna intifa'ahuma anhu domin kore waɗannan abubuwa ko koruwar waɗannan abubuwa abubuwa an gane ko daga gare shi wa an ghairihi daga waninsa shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min albashari daga cikin mutane zahirun abin da yake a fili an san ba shine abin bauta ba ba shine Allah ba ba shine mala'iki ba faktafa fi nafihi ma bi nafi alqawli to su waɗannan sai ya kore su ma'ana ya ishe shi wajen kore su kawai ya ce ba ban ce ba an gane ko iz ghayra ad-da'wa fihi ma la tutasawwaru fi nafsi al-amr iz ghayra ad-da'wa wani wannan da'awa ma'ana shine ko tabbatar da su akan shi shine wani wannan fihi ma a cikin waɗannan la tutasawwaru fi nafsil amri bayyuwa ma ma'ana kama ce kai ne Allah ko ko kai ne mala'iki ma'ana shi manzo ya ce haka nan an sa abu ne wanda ba zai yiwuwa ba kenan wannan da'awa din ma waninta ba zai yiwuwa ba kenan kishiyarta tunda ya ce ba ni ne wato taskokin Allah ba ga hannuna suke ba kenan kishiyarsa shine taskokin Allah a hannuna suke ko ko ni ba zan ce ni mala'iki bane kenan kishiyarsa ni mala'iki ne to irin kishiyar wannan da'awa da ta zo cikin Qur'ani a tabbatar da kishiyarta shine ghairu ad-da'wa fihi ma la tutasawwur fi nafsi al-amr ba zai yiwa ba ayi tasawurinta ayi tunaninta a sawwara ta cikin kwakwalwa ko ayi tunaninta wala fi za'min nas ko da kuma mutane sun riya sun riya haka inji malaman zuri suke ce riyawa ko da sun faɗa sun kirayas bi khilafi ilmi al-ghaibi sabani ilmin gaibi faftaraqa sai suka rarraba wal muradu bi qawlihi qul la aqulu lakum indi khaza'inullah abin da ake nufi da cewa ba zan ce gare ku ba a wajena taskokin Allah suke ai la adda il ilahiyya ba na kirayar da cewa ni Allah ne ina fata an fahimce ni kaza qala ba'd al-mufassirin malan yace wadansu mufassirin haka suka faɗa babu matsala in kace taskokin Allah gare ka suke ai da kace kai Allah ne ko taskokin Allah gare ka suke duka kamar kun yi tarayya ne da Allah idan kuka yi tarayya da Allah kai ma kazan Allah kenan wannan kusan ma'anonin maganganun malamai kusa da juna suke ina fatan an fahimce ni ma'ana dai ko da waɗanda suka ce ga abin da ake nufi wallahu ta'ala a'lam To, eh, mas'alan mu ta gaba kenan waccan an faɗi zance la aqulu la aqulu wancan kuma sai an ka ce wala a'lamul ghaiba bai ce ban ce ba ma sai ce a ban ma sani ba dan saboda mutane da dama suna cewa sun san gaibi Allah kai mu da tsari Mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 285 a cikin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi Malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nufassilu al-ayat kama haka ne muke rarrabe ayoyi kina akwai abin da aka shafe kama fassalna lakal ayat kadhalika nufassilu al-ayat kama yadda muka rarrabe maka ayoyi haka ne muke rarrabe ayoyi wali tastabina sabilul mujrimin an gane ko wato don saboda kuma hanyar mujrimai ta bayyana to nan akwai kira'o'i daban-daban imamu hafs da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub da imamu ibn kathir da imamu ibn amir sun karanta an gane ko walitastabina kenan sabilul mujrimi sannan kuma idan muka duba wato imamu nafi' da imamu abu ja'far an gane ko sun karanta waliyastabina kenan walitastabina sabilal wato almujrimin sannan kuma akwai saura sun karanta waliyastabina to don haka dai a takaice wannan fi'ilin yana ta'addi zuwa ga kansa kuma wani lokaci yana ta'addi bayan ta'addi wa ma'ana litastabina sabilul mujrimin saboda hanyar mujrimai ta bayyana ina fata an fahimci ni to kenan wali tastabina sabilal wanda sun karanta sabilal kenan don ka bayyana hanyar mujrimai a kira'o'in da suke wato sun tabbata to waɗannan fi'ilai da bayyana da ta bayyana an gane ko da istabana malamai suke cewa dukkan su suna iya zuwa ta'addi kuma fi'ilai ne guda hudu ko zuwa guda biyar wasu sun tafi cewa ɗaya daga cikin su lazimi ne wasu kuma sun ce dukkan su guda biyar wato suna ta'addi kuma suna zamantowa lazimi ma'ana suna iya zuwa da maf'ulun bihi kuma wani lokacin suna zuwa babu maf'ulun bihi su zamanto lazimi ga mai jin larabci da kuma ilimin nahau malam yace to kaifa zakara sabilal mujrimin ya an kai Allah ya faɗi hanyar mujrimai walam yadhkur sabilal mu'minin amma bai ambaci hanyar mu'minai ba tunda in an ce hanyar mujrimai za ta bayyana to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana hanyar mujrimai kuma ya bayyana hanyar mu'minai wa kilahuma muhtajun ila bayani kowane kuma yana buƙatar ai bayanin sa قلنا ذا متي أنه إذا ظهر سبيل المجرمين إذا هنيا مجرمي تبينا ظهر سبيل المؤمنين تهنيا مؤمنين تبينا دومين كيشيو ينجوناني دا أنفا إغسكيا كريا تبينا دا أنبينا كريا إغسكيا تبينا ina fata an fahimce ni zahara sabilul mujrimina aidan bid darura mallan yace hanyar mujrimai za ta hanyar muminai zahara sabilul mu'minina aidan kina hanyar muminai za ta bayyana bid darura ma'ana wato an ce bidarura ma'ana kina abu ne wanda baya buƙatar sai an bayyana shi kina haka yake ai ina fata an fahimci da wannan ya bayyana wannan ya bayyana idis sabilu sabilani la ghaira domin hanya hanya biyu ce ma'ana hanyoyin halaka koda suna da yawa dai na kafirci ne al-kufru millatun wahida hanya imani kuma guda ce kenan da an bayyana ta imani shi kenan da an bayyana kuma wanda ba ta gaskiya ba kenan ta gaskiya ta bayyana haka malam ya bayyana to amma kuma suna tafiya cewa a'a an shafe ɗaya ne wa kazalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin wa sabilul mu'minin sai an ka shafe ɗai ba a kawo ɗai ɗin ba waɗansu malamai sun tafi akan haka to sannan kuma a nan akwai abu guda biyu da kamata mu ƙara duk da ke malam bai kawo su ba muna zan yin bayanin wannan shine cewa wajen wa kadhalika nufassilu al-ayat nufassilu muna rarrabiya bai ce wa kadhalika ufassilu ba wannan uslubu ta'zim ne ba ana nufin akwai Allah daban-daban daban ba kinan wannan ya zama mutashabih al-muhkam shine qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan uslubu ta'zim ne to sannan kuma wato abin nan ka'ida ta har da alqur'ani a cikin suratu al-an'am da kuma cikin suratul a'raf wato cikin suratul al'an'am an gane ko muna da nufassilu ɗaya sauran kuma dun nusarrifu ne a cikin suratul araf muna da nusarrifu ɗaya sauran dun nufassilu ne kenan sai ka gane ka'idar kenan a cikin suratul an'am nufassilu guda ne kawai wannan shine wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin ko wa litastabina sabilal mujrimin ina fata an fahimce ni ma'ana dai a takaice daga nan a cikin suratul an'am baka saki samun nufassilu sauran dun nusarrifu ne wa kadhalika nusarrifu al-ayati wal yaqulu darasta wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun misali kenan a cikin suratul a'raf kuma kishiyar wannan nusarrifu daini guda ne tal sauran kuma dun nufassilu ne ina ne nusarrifukin yake wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al ayati liqaumin yashkurun shi kadai ne an nusarrifu a cikin suratu wato al a'raf sauran kuma dun nufassilu ne wannan fa'ida ce ta hadda alqur'ani da ta zo ya kamata mu karata wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ta 286 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah ya san abin da kuka aikata asalin jaraha shine yayi rauni to asalin jaraha idan rauni aka yi rauni ai zai bayyana an gane ko ai ma kasabtum abin da kuka aikata sannan yayi amfani da ita abin da suke kira an yi isti'ara ne ma'ana an aro kalima ta rauni ana nufin aikatawa a wajen wadansu malamai na balaga kenan wa huwa ya'lamu ma jarahu laylan wa nahara Allah ya san abin da mutane suka aikata kenan laylan dare wa naharan da kuma yini qulna zamu ce li annal kasba za mu ce amsa saboda aiki aksara ma yakunu bin nahar mafi yawanci yana koma wato yana kasancewa ne a cikin yini li'annahu zamanul annahu zamanu harakatil insan domin shi yini shine lokacin da dan adam yake gudanar da ayyukansa ma'ana lokaci ne na motsin dan adam ma'ana kai da kawunsa kenan wallailu zamanu sukunihi shi ko dare zamanu sukunihi an gane ko ko mu ce wallaila zamanu sukunihi shi kuma dare shine lokacin wato natsuwar dan adam da kwantawarsa liqaulihi saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla yana daga cikin rahama ta ubangiji Allah sanya muku dare wa nahara da kuma yini litaskunu fihi dan ku samu natsuwa an gane ko wali tabtaghu min fadlihi kuma dan ku nemi falalar Allah subhanahu wa ta'ala ba'da qawlihi bayan fadar Allah subhanahu wa ta'ala hal min ilahun ghairullah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskuruna fi bayan Allah ya ce shin kuna da wani ubangiji wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da dare wanda wato za ku samu natsuwa a cikin sa kenan sai nuna dare shine ake samun natsuwa a cikin sa wannan dinnan ayoyin da malam ya kawo abin nan aya ce ta 70 da wato abin nan ta biyu a cikin suratul qasas to amma kafin mu je gaba waɗannan ayoyin suna buƙatar dan bayani kaɗan bayani na farko shine cewa shi ayoyin sun yi bayanin qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla an gane ku sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghairullahi yatikum bi dhiya qul ara'aytum ka bani labari aya ce a cikin suratu ko ku bani labari a cikin suratul qasas ya ku kafirai in ja'al ko ko ya ku bayi in ja'al duk da yake kafirai ake taujihin wannan gare su saboda su suke inkarin wato kudrar Allah subhanahu wataala ko kuma sun yarda da Allah shine ubangiji mai tafiyar da al'amura amma ba su yarda ba a bauta ma Allah shi kadai to qul ara'aytum ku bani labari in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyama in Allah ya sanya muku dare ya zamanto sarmadan ma'ana har abada baya canzawa ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya ko bidi'a a wata qira'a alhamza guda biyu shin wane ne wanda ba Allah ba zai zo muku da haske kaga babu wanda zai zo musu da shi to kenan ku dan me kuke bauta ma wani Allah sai Allah subhanahu wataala ce afala tasma'un shin ba ku ji qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama ku bani labari idan Allah sanya yini ya kasance shine wato tutut in ji malaman zauri ma'ana ya zamanto shine abin da ya ci gaba an gane ko ba a canza shi ba ya zauna dindindin man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi wane ne wani Allah wanda zai zo muku da dare wanda za ku samu natsuwa a cikin shi afala tubsirun to ba ku gani ne ma'ana ba ku hankalta to anan akwai abubuwa guda biyu da ya kamata in kara zuwa guda uku ƙarshen wannan aya na farko game da har da alqur'ani shine dama qur'ani sai ya ce al-layl sannan ya ce an-nahar to nan waɗannan kul ara'aytum kul ara'aytum suna ɗauka hankalin ɗalibai to haka tsarin suke in ka tuna alqur'ani sai ya ce al-lailu sannan ya ce an-nahar sai ka tuna kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan sannan kul kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan sannan afala tasma'un sannan afala tubsirun da kuma da ma galibi alqur'ani sai ya ce as-sam' sannan ya ce al-basar as-sam'u wal basar inna as-sam'a wal basara to sai ka fara da afala tasma'un sannan ka kai ga afala tubsirun wannan hikima ce wato ta alqur'ani wato mai girma sannan kuma wajen dare sai ce afala tasma'un sai amfani da ji saboda gani bai da karfi a cikin wato dare amma afala tubsirun da yazo wajen annahar saboda ido sun fi gani sai amfani da afala tubsirun kamar yadda malaman balaga ta alqur'ani suke cewa in ka yarda da abin da suka faɗa ka karba idan baka yarda ba ba dole bane harka ce ta ijtihadi wallahu ta'ala a'lam abu na gaba anan sai wata mas'ala take tana da muhimmanci da yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi kenan wannan ya nuna shi dare shine ake samun natsuwa a cikin shi wa litabtaghu min fadlihi kenan zai koma zuwa ga an-nahar ina fatan ana fahimta ta don saboda ya ce bilailin taskuruna fi anan wannan ba shi ke nuna ba a yin aiki da daddare ba ko yin aiki da daddare haramun ne ba haka ake nufi ba akwai waɗanda aikin su ma sai da daddare ke kamawa kamar masu gadi aikin su ai sai da daddare ke karfi sosai sannan kuma bayan wannan a'a yanzu kasashen da aka ci gaba kwarai game da aiki zaka iske akwai ekip ekip an gane ko ko group group ko jama'a jama'a akwai inda ake yin awa goma sha biyu biyu waɗansu su yi awa goma sha biyu na rana waɗansu su yi awa goma sha biyu na dare idan wani sati ya zo sai a juya masu yin na rana su koma na dare masu yin na dare su koma na rana sannan akwai inda ake yin aiki awa ashirin da hudu waɗansu su yi awa shida shida kenan so hudu ko kuma akwai inda ake yin aiki da daddare za ku iske yanzu waɗansu wuraren ba kasuwanni ba za a buɗe su ba sai da daddare bayan sallar isha'i ko bayan sallar magriba ko bayan sallar asar to kenan shi dare ana iya aiki cikin sa direbobi aikin su wani lokaci ma galibi da daddare ne suke yin tafiya kenan ba shi ke nuna yin aiki da daddare haramun bane amma galibin ayyuka ga dan adam in ba yanzu ba aka samu na'urori da waɗansu abubuwa galibin aikin dan adam kuma ko yanzu din ma aikin rana din yafi yawa bisa ga aikin dare tun da yanzu ku isko wasu kasashe akwai manya-manyan fitilu da ake kunnawa a cigaba da aiki da daddare kenan wannan ishara ce ta alkur'ani domin shi yini ko dare an sanya shi dare an sanya shi ya zama to lokaci ne na hutu waje alna naumukum subata waje alna laila libasa da haka dai saba ma wannan shi yasa mutum idan ya ce zai rinka yin bacci da rana ya yi aiki da daddare ko da yaushe to rayuwarsa za ta iya samun wato matsala sannan kuma wannan ba shi ke nuna cewa waɗansu wurare dare da yini a'a sarmadan Allah ya ce zaka ga yanzu irin wajen wasu ƙasar Canada ina fata an fahimce ni za ka ga a wasu yankuna za a yi dare wata shida a yi yini wata shida ko abin da ya kama da haka to waɗannan wuraren za ku ga suya suke samun dare su koya za su yi sallah to malamai sun yi magana sun ce waɗansu daga cikin malamai an kai irin wannan mas'ala a ƙasar saudiya a rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya waɗansu suna ganin cewa sallolinsu za su kiyasta ne awowi su yi amfani da su tun da babu dare sai dai kai mutum ya je ya kwanta a cikin ɗaki sai ya rufe ɗakin baya ganin haske sai ya kwanta haka ne suke bacci to sai su yi makansu dare ya lokacin lokacin da ake yin rana ta wata shida ko wata uku don ya danganta daga wuri wuri zuwa wuri waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a su dubi ƙasar da take da yanayi na dare da yini ta kusan su sai su san lokacin sai su rinka kiyastawa da shi haka azumin su waɗansu malamai su ma sun ce kawai su kiyasta ƙasar da take kusa da su da take da iyaka sai su yi aiki da lokacin ta wajen buɗe baki da ɗaukar azumi ƙasashen da suke akan alƙutbaini ma'ana manya-manyan wato layi na tracé na duniya a ilimin wato ilmul falak da ilmul geografiya to wannan shi ne abinda malamai suka yi bayani akan dare ma'ana waɗansu wuraren an sanya shi ba sarmadan bane amma dai ya fi tsawo ma'ana yana yin tsawo kuma ya danganta daga wurin da daren yake tsawo mas'ala ta ƙarshe in uwa musulmi kafin mu je a wato karatun mu na gaba sai karkashin wannan aya akwai abin da ake kira al-laffu wan nashr cikin ilmul balaga ko at-tayy wan nashr to akwai al-murattab akwai al-mushawwish yana da kyau mu san wannan saboda ilimi ne kadiba cikin mu'jamul balaghati al-arabiyya na badawi tabana ko kuma kadiba cikin mafatihu tafsir na ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib ko kuma littafan da suke bayani akan balaga dai a takaici to sai malamai suke cewa akwai abin da ake kira al-laffu shine nade abu ko laffa yin kwana at-tayyi kuma shine ma nadewa yawma natwi as-sama'a ka tayyi sijil lil kutub to at-tayyu a naɗe abu wannan shiru sannan a buɗe shi to akwai almurattab an gane ko wanda yake jere akwai kuma almushawwish wanda yake ba jere ba ma'ana yana sa tashwishi na tafiyar da hankali to anan da Allah subhanahu wata'ala ce wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila Allah ya sanya muku dare wan nahara da yini kaga sai da ya fara magana kan dare sannan ya sai da ya faɗi dare sannan ya faɗi yini to sai ce litaskunu fihi ku samu natsuwa a cikin shi sai ya koma ya sake fara magana akan daren sannan ya ce wali tabtagu min fadlihi sai ya koma ya magana akan yini to kenan kaga yadda ya zo jere haka ne kuma ya jeranto su bayan ya ambace su sannan ya fara magana da na farko wannan shi ake kira almurattab an jeranta su irin yadda suke yadda aka faɗi sunayen su daga farko da na biyu sannan kuma aka fara magana na farko sannan zuwa ga na biyu a cikin suratu al-isra Allah subhanahu wataala yake cewa waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn mun sanya allaila yini wannan hara waja'alna al-laila mun sanya dare wannan hara da kuma yini ayataini ayoyi guda biyu ina fata an fice ce fa mahauna ayatal layli kaga sai sake dawowa yana magana akan daren muka rufe ma'ana mun shafe ayat dare ma'ana mun boye ayoyinsa waja'alna ayatan nahari mubsira shi ko dare muka sanya alamomin sa ko kuma muka sanya shi abu ne wanda ana gani a cikin sa amma a dare ba a gani sosai wannan shi ma murattab ne to amma akwai almushawwish wanda yake na taba hankali yana sa tashwishi an gane ko kuma ba ana rufe cikin alkur'ani akwai tashwishi ba a istilahi ne na malaman balaga ma'ana a ce wanda ba jere yake ba gairar murattab saboda kawai ce mace cikin alkur'ani akwai abin da ke kawo tashwishi misali inda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ali Imran yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da waɗansu fuskoki tabyaddu za su yi haske wa taswaddu wujuh waɗansu fuskoki kuma za su yi baki to sai Allah ce fa amman ladhina suwaddat wujuhuhum waɗanda fuskokin su kai baki a kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan kun yi imani nan ana nufin kenan ko kafirin da ya ridda ko ko a dama duk mutum kullu mauludin yuladu alal fitra dan ka a ce kafirai sun taba imani ana nufin dama akan fitra aka haife su suka kafirci sun dauko alƙawli za su bi Allah wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kowa ya alƙawlin zai bi Allah da nan ya zo ya canza akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba saboda kafirci da kun kasance kuna yi wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum wadanda kuma fuskokin su suka yi fari fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun suna cikin rahama Allah ai ma'ana fi makani rahmatillah a cikin wato wurin rahama Allah domin ita rahama Allah ba a cewa an shiga cikin sai a ce wurin rahama Allah ita ce aljanna saboda dilalatul iqtida in ji malamai na wato usulul fiqh ko kuma alhafu a wajen malaman balaga da malaman nahwu an shafe wata kalima kenan za a kaddara ta to kenan nan za mu fahimci cewa nan gaira murattab ne domin da an ka ce yau tabyaddu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi fari wata suwaddu wuju waɗansu fuskoki za su yi baki to kaga ya kamata a fara magana da waɗanda suka yi fari amma sai aka fara da waɗanda suka yi baki sai an ka ce fa ammal ladina suwaddat wujuhum wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sannan aka dawo akan waɗanda aka fara faɗa waɗanda suka yi haske sai aka ce wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun to a wannan kuma nake son kafin mu karkare darasin mu shine zaka gane cikin alqur'ani akwai usulubi guda biyu tun daga farko har ƙarshe akwai uslubu tarakki akwai uslubu tadalli ka rike shi da kyau ko cikin abu mai kyau ko wanda bai da kyau uslubi biyu zaka gani shi yasa wato kadiba cikin mafatihu tafsir na ustad Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib ya kawo wannan uslubu taraqi shine a fara daga ƙasa a je sama daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kaga an fara da ɗaya zuwa goma shi ake kira at-taraqqi daga al-irtiqa ne ma'ana ana yi sama akwai uslubu tadalli shine ayo ƙasa daga goma ayo ƙasa a ce goma tara takwas a ce bakwai shida biyar an gane ko hudu uku biyu ɗaya to waɗanga uslubu taraqqi da uslubu tadalli za ka su a cikin alkur'ani a wurare da dama misali idan aka kawo wani abu sannan aka kawo wani bayansa to a duba wanne ne fi daraja idan wanda fi daraja aka kawo to an yi attadalli domin an yi ƙasa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sai an kace minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin kaga annabiyina aka fara kawowa annaba sun fi daraja was siddiqina sannan siddiqai was shuhada sannan shahidai was salihin sannan mutane na gari ina fata ana fahimta ta wani lokacin kuma sai a juya ina fata an fahimci ni sai a kawo wanda bai na ƙasa sannan a kada sama misali tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sabka war ruhu kuma da mala'ika jibrilu to kaga anan an kawo am sannan an ka kawo khas an kawo mala'ika jibrilu ai na daga cikin mala'iku sannan aka kawo shi to nan an kawo am sannan an kawo khas kuma wannan yana nuna an ɗaukaka shi ma'ana kenan nan sai da aka kawo na ƙasa sannan aka kawo na sama domin shine shugaban mala'iku shi mala'ika jibrilu sannan wani lokaci kuma ana iya juyawa a kawo khas sannan a kawo am saboda a nuna muhimmancin sa ko abin da ya kama da haka wannan mun taɓa bayanin sa an ka ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku da kuka yi imani ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ku yi ruku'i wasjudu ku sujada wa'budu rabbakum kuma ta ubangijin ku to ai da ruku'i da sujada suna cikin ibada amma dan nuna muhimmancin su daga cikin yasa aka kawo su kina ana iya juyawa waɗannan asalib ne ana kiransu al-asalib al-balaghiyya al-khitabiyya yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci irin waɗannan ka'idodin domin ta haka ne fuskar zai fahimta nasoshi kada wata shubha karama sai ta zo ka ce to dan me an ka ce kaza kuma gashi an riga an ce kaza a'a ka karanci ka'idodin larabcin ka karanci ulumul ala ka san su da kyau sannan ka tunkari yadda zaka tunkarar da'awa da kuma karantar da al'umma idan ba haka ba za a yi banna kullum muna faɗa ulumul ala suna da muhimmanci ya kamata ɗalibin ilimi ya neme su daga ciki muna faɗa usulul tafsir usulul fiqh usulul hadith sannan kuma annahu alqawaidun nahwiyya da alqawaidus sarfiyya da alqawaidul balaghiyya sannan kuma da al-asalibul adabiyya da ilmul adab gurgudun iko ɗalibin ilimi yana da kyau ya san wannan kuma ya kokari ya san duniyar da yake ciki musamman idan yana son ya zurfi zarfafa a wajen da'awa ko ya yi da'awa ya san duniyar sai san tarihin musulunci to kaga sai abubuwan su zo amma ka zauna ka ki karatun ilmumuka musamman ulumul ala baka san ka'idodin ilimi ba sai ka iske kullun zaka iya zuwa wata mas'ala amma kuma mas'alar nan baka fahimce ta da kyau ba kuma kana ganin ka fahimce ta da kyau yan uwa musulmi ina ganin anan ya kamata in dan jazare na saboda lokaci yayi nan zamu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh